بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين a yau sha bakwai watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da hudu arba'in da bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan fabrairu dubu biyu da ashirin da shida miladiya na majalisi namu da muke karatu alwajiz fi nahwi wa sarf to sani ba dan asabi da muka bayar za mu bashi sai gobe tunda da yau ba addu'a ko wannan bai muka ce ma wani wajen alamun ma'i kula shayin hayyin ko ya ya ya ka ga wani abu abin shi gobe a wajen aksamu al ko ajiyar na ji cewa kamar akwai abin da ba su kawo ba sun kawo a hadiyya a cikin ahadiyya din suka ce akwai al'ahdu zikiri al'ahdu zihini da suka al'ahdu al-huduri ba al-huduri ba su kawo shi ba shi ne ma kana hadira waktar kala a gaske fada wani muka ce al-yawma afa'alu kaza wani al-dalamu din ahadiyya ce al-huduri al-huduriyya ma kana hadira waktar kala galibi ta kan zo bayan bayan ismu ishara جاءني هذا الرجل الواقف أمامي هذا هذا الرجل قال لي أبو باين اسم إشارة وأنا سنة مش قال لي الحضوري شكما الذكري شيني دي المسروق ذكره وأنا يغبات أنفريش أبايا مصباح أكتي المصباح رسول أكتي الرسول شكما الذهني شيني وأنا ما كان موجودا في الذهن ومعروف wanda da ba a riga a san shi in ka ce algar baka da a san meye gogo da ka kawo shi al-lamun lil ahadiyya da annahu ma'hudun wa ma'rufun wa muta'awwad wa qad ta'awwadahu an-nas to wannan shine abin da to wannan ko dai bayani suka rubuta tunda dai shi al-jinsiya suka ce shine wanda suke da bayanin hakikatul jins hakika ne kamar mahiya ko ma'iya duka ana fada ko ma'iyatu shay ko hakikatu shay abu ne zama shine hakikanin abu asali saboda haka in aka ce dan adam daga daga turbaya ne ba yana magana dukkan nau'in turbaya yanzu kaga shine dan adam ba yana ne magana daga jinsin hakikanin turbaya wannan shine wato hakika wajen Allah min al-ma'i kullu shay'in hayyin yana magana cewa shi daga asali ne na ruwa kamar dai min ibtida'iyya ce min aina bada'a to yana maganar cewa jinsu sa kad bada'a jinsu hu min min min shay wannan shine abin da suke magana shi suka ce waje alam min al-ma'i kullu shay'in hayy ba ana maganar dukkan jinsu ruwa an ka gani to kai da adam ba a ana maganar dai shi din daga jinsin wannan abin ya wato ubangiji ya halice shi ruwa da tarbaya da sauransu shi kuma istighraqul jins shi yana maganar shi afradin da sun shiga maimakon a ce hakika jinsiya a ce babu ana iya samun ruwan da ba dan adam ba amma ne daga ruwa aka yi shi to shi istikraqiya shi ba za ka kama ka ba dole kowa ya shiga ciki barka da samu ba'ifa to duk wani adam fi jambillahi ta'ala wa quwwatihi ba'if shi mai rauni ne inda al-insana fi khusr duk wani dan adam wato me ya cikin asara in ba waɗanda aka togace ba in ba waɗanda aka togace ba ana iya samun togaciya togaciyan istitna'i ko dai ya zama wato istitna'in a haɗe ki da magana a lokacin da aka zo da shi kamar ilal ladina amanu wa amilu salih hada wa haɗe ki ko ba samu istitna'i munfasil ana iya samun shari'a ga wani lokaci shari'a ta saki abu amma sai a samu wani waje can arabi da shi sai ka ta zo ta bayyana shi wannan togaciya da to a ƙarshe sai maganan ita al za'ida yace ana iya samu a cikin wanda suke cikin al-asma'ul mawsula kamar allazi da wannan ƙari ne ri ne amma allazi wannan ƙari ce akai kamar a cikin al-alam sa al-mushtari az-zuhra ana iya samun shi a cikin at-tamyiz da al-had suka ce wannan baba zaidun baba zaidun an-nafs yanayin ɗabi'arsa da yanayin zirinsa da komi wato ya yi nagartu ya zama wato mutum mai kyawun ta'ada kaga nan sun ce asalin sa ba zaidun nafsan ne wannan abu da sana zo da dawo da dawo da magana shine wa asal hal iraka wa asal hal iraka a asali baitin ne wa sana hal iraka wa lam yadunha suka ce anan wato ya saki dabbansa irakan tana mai tana halin kasancewa ta zata za ta yi wa musu su da sauran dabbobi wannan kaga hal ne a wurin al-iraq wani al-jalamun din kare ce amma asali waqa fi ma fi mawqi'i al-jumla al-kalima al-haliya asalin sa irakan ne to muka ce su mutanen kufa su sun fasara shi bayan da bayan da wato mutane ke su masara ke fasara shi ba سنت العراق ده معناه معترك jiya na yi tambayin wani magana ta su amma kuma da na sake dubawa na ga yana da wajahi abinda suke magana mu'tarak shine makanul istihaq waje waje da za a wannan ko dai zama wato wa arsalaha al mu'tarak ay haythu ta'tariku ma khairiha sai zama wannan makan ne ismul lil makan ne shi wannan waje da ya sake ta suka ce kamar ma'anar shi nan an yi tabminin ma'anar aurada أوردها أي أورد دابته مكان الاعت... مكان ال... مكان الازدحام wannan shine abin da suka faɗa kaga sai zama da maf'ulul tani ko kuma ya zama maf'ul mutlaq suka ce arsalaha mu'tarakat al-iraq kaga yana magana nau'in nau'in abin kenan ce ko ya zama masdari wato maf'ul mutlaq kowanne dai wannan zai iya dauka su ma abin da suka faɗa din ina ganin ba zai take da ma'ana ba sun mutanen ku ba to za mu shiga shi wannan sadisin na muka alƙawaranta na shida suka ce almubahu ila ma'arifa wanda wato aka bala wuta me ka samu a wajen wadannan almari kullu shay'in hayya ko ba yi ba ba yi ba ma da ba shi dai ko sun bari zamu mun riga mun wannan ta muje kawai wa huwa ma udifa ila wahid min al-khamsati al-madhkura shine wato abinda aka danganta shi zuwa ɗaya daga cikin abubuwa guda biyar na da aka faɗa a baya a danganta shi zuwa ga bamiri a ce kitabi haka yanzu shi ma wannan ya samar masa da tarihi a danganta shi zuwa ga alami a ce kitabu zaidin kaga wannan ya samu shi tarihi a dangata shi to haka haka dai lahu kitabi wa kitabu zaidin wa kitabu hadha an dangata shi zuwa ga ismu ishara wannan shi ma zama mu'arraf kuma wa kitabu alladhi fi dari an dangata shi zuwa ga ismu mawsul kaga shi ma wannan ya zama ya zama mu'arraf wa kitabu al-ustadi a dangata shi zuwa ga wato al-mu'arraf bi al al-muhalla bi al shi ma wannan ya samu ta'arifi to shine suke magana cewa wa rutubatul mudaf ila ma'rifa ka rutubati ma udifa ilayhi martaba ta fuskan wato ta'arifinsa ta fuskan cewa an ya sami wato ta'arifi din ya sami al-jalamu din wanda ke nuna cewa an san shi din to rutuban shi mudafun ila ma'rifa ka rutubati ma udifa ilayhi kamar rutuban kamar wato matsayin abin da aka danganta shi zuwa gare shi wato in ka ce a abdullahi to yanda ubangiji yake mu'arraf ne yanzu ya shi wani wannan bawa yanzu da ka danganta shi zuwa ga mu'arraf ya zama mu'arraf wannan shi rutuban da suke magana المضاف الى العلم في رتبه العلم duk abin da aka danganta shi zuwa ga alami sunan kiranye to shi ma zama kamar sunan kiranye din in ka ce in ka ce ibnu ibnu zaidin to zaidin tunda an riga an san shi ma wannan ibnu yanzu an san shi shine shine suke cewa rutbatul mudaf ila ila al'alam ka rutbatul alami sai ila al-ishara al-mudaf ila al-ishara fi rutbatul ishara shi ma wato abu da aka dangana shi zuwa ga ismul ishara kamar ismul ishara ne abin da suka faɗa ka saboda ka fahimci cewa su ma yanayin da ka san matakin su ta'arifin su mataki mataki da alam ya fi ismul ishara ismul ishara ya fi ismul mawsul to haka shi ma al mudaf ila al ishara fa ta'rifuhu adna min al mudaf ila al alam saboda al alam a'rafu min ismul ishara wa hakaza haka dai za ka yi ma'abin hukunci idan mudaf ila al-dhamir sai dai abinda aka dangana shi ga dhamir abinda aka dangana shi ga dhamir ah fa huwa laysa fi rutbat al-mudmar al-mudmar yare na malamai suna fara da shi ko dai galibi al-dhamir suna magana al-dhamir al-baris amma al-mudmar kuma shine wanda suka zama sun su faɗe shi ba al-musatir galiba al-abari haka malaman nahawu suke abin da shi shi shi sai al-mudmar shine wanda ake musatir ghairul baris wani lokaci kuma suna amfani da mudmar a matsayin al-baris amma kuma ana kuma amfani da al-mudmar shine isa shikal da muka wajen ana amfani da al-mudmar akan al-alam al-mudmar sai dama duk wani wakilin suna yana nuni zuwa ga alamin sa to sai ana iya fahimci a matsayin al-alam al-mudmar ismuhu wanda aka wato saka ya sunan nasa ko ka ce almukanna ismuhu ko wani abu makamacin haka al-dhamir da al-mudmar da al-mukanna kada ya kad takunu hadhihi al-ashya li musamma wahid wani lokaci kuma ana iya zama al-mudmar ana magana shi al-ism al-alam wal al-mudmar ismuhu da an gane saboda haka ana al-mudmar abinda suke magana ko dai shi bamiri a'id yake komawa zuwa ga shi yake komawa zuwa ga shi alamin sa to ko dai wato mutatil ko baris shi ana ake magana ba a magana shi al-ismul alam din an fahimta sai dai ya koma da ake ba alamar sai koma saka na al-mudmar kamar sun ce abamir ne dan al-mudmar kamar sun ce abamir ne ita wa haka ba al-mudaf illa al-mudaf ila al-bamir sai yadda abinda aka dangana shi zuwa ga bamiri fa huwa laysa fi rutubati al-mudmar baya daidai da wato al-mudmar a akwai ka'ida da muka faɗa jiya shi da muka ce muka ce al-mudaf as-sifa la takun a'raf min al-mawsuf sifa ba ta zama wato tafi an fi saninta akan wanda take sifantawa da ba zai zama haka ba bal al-mawsuf a'rafu aw musawi lis-sifa fi ta'rif sai dai zama daidai wa daidai da da shi mawsuf dinsa sifa ta zama daidai wa daidai da mawsuf ko kuma mawsuf ya zama ya fita kamar yanzu ka ce marartu bi zaidin al-fadil marartu bi zaidin al-fadil kaga zaidu ba shi kaga alami ne to al-alam kuma a'rafu min al-mu'arraf bi albi wal saboda haka kaga adam al-fadil shi al-mawsuf a'rafu min as-sifa al-mawsuf a'rafu min as-sifa ana sai haka ka ce kuma marartu bir rijali bir rijali al-fadil ko bi marartu bir rajul al-fadil kaga wannan albalamun ne a rajul aka sa masa alfadu shi ba albalamun kaga karsawa ba'abuhum ba'abuhum ma ba'ba kowannen su yayi daidai da daya saboda albalamun ne ya zama ya ba shi ta kad ka saba ta'rifahu min tahalli min tahlitihi bi alif wala bi al shi ba wannan haka saboda haka shi daidai wajen tare da juna to wannan shine abin da suke faɗa abin da ta da kawo wannan idan suka ce kitabi in ka ce kitabi anan ka ce wannan shi mubaf din yana cikin rutuba ne na bamir to yanzu kuma yanzu ai abin da kake faɗa shine kamar gulami kitabi ya ɗauki ta'arifi wanda ta'arifinsa ya fi na alami ko fahimta to saboda haka tunda wato in aka ce in kuma ya fi na alami su akan abin da malaman har suka zaɓa shi kuma abdama ya arafin ma'ari to kaga ne da ya fi alam to shi suka ce to wannan ba zai yi ba to in ya zama a yara a yi sako to ya sako zuwa ga abin da yake bi ma bamirin shi ne alam kai tsaye sai ya zama to yana komawa zuwa ga alaminsa da dama can asali shi duk wani suna duk wani bamiri ai yana komawa zuwa ga alami duk wani bamiri al'asul yana komawa zuwa ga wannan shine wata takariri da su su ibnu sham suka yi ibnu sham su shi da wasu daga cikin malamai su da suke cewa al-mudaf ila bamir ka gulami ka kitabi yaktasibu at-ta'rif ويكون في رتبة العلم في التعريف ليس في رتبة الضمير على haka haka suka yi saboda in aka ce haka zai zama shi zai zama a'raf to kuma kaga bai zama al-mudaf ya zama a'raf min al min alamihi ba saboda sai fara daga adna wato min al-dhamir sai ya zama shi al-alam ko kuma wanda yake min dhamir in shi shi kai tsaye to shi ne abin da sai mai ta da bari mu kanta sai za ku ganewa وإنما هو في رتبة العالم يا متمتعين عالم سني ودليل ذلك سبب دليل هذا قولك فدنك مررت بخالد صاحبك لا جئت مخالد أبوكنك هذا علم فتصف العلم بالاسم المضاف إلى المضمر هذا العلم هي علم شيء خالد كان صفا تاشين da suna wanda yake ya yana an dangata shi zuwa ga babiri shine sahib sahib nan kaga sifa ne falau kana fi rutubatul mudmar idan ka ce yana cikin mataki ne wajen tarifinsa saninsa da aka yi yana cikin mataki na bamiri da ka ce sifa arab da wasu to a yanzu ka sahi duka din ya biya fi kalif ba ya fi ya fi shi ta'arifi wa hada la yajidu an asahi to wannan kuma shi a wajen wato malamai irin su ibnu sham suna ganin wannan abin bai daidai ba bai daidai ba ba daidai ne ba sai dai idan zaka mai da wannan sahi duka ya zama badalle to shi kenan kuma kace waratu bin rajuli sahibika to yanzu wannan ya zama badalle na ar-rajul an fahimci sun magana da suke anan ko yawwa to wannan kusan shine abin da abin da dama abu shi wannan babi din ya ya yi mana saura saboda suna cewa idan ka ce sahib a'rafu min khalid to kaga kaga yanzu ka yanzu ka ce shi yana je da zama'ir kenan to in kin da ba zai ba zai yi daidai da zama'ir ba shi wannan shi wannan sifa din tunda sifa ba za ta zuci lam tafi tafi musu ta ta khalid ba ta ba alam ba to ta sako abin da yake daidai da alamiyya din sai ta zama ta koma zuwa ga alam wannan dai takariji ne wannan takariji ne akwai maganganu kan wannan na malaman nahawu amma dai wannan kusan shine wato tahqiqin abin da su suke faɗa nan to sai a duba gani in babu in babu tambaya sai mu shiga wani abu kuma al'adat to sai mu shiga al'adat ko to al'adat wannan zai mana magana kuma akan wato adadi hukunce-hukuncen su sai daga cikin hukunce-hukunce masu wanda shi sana kwantar da hankali tukuna larabawa in za su yi magana kan adadi galibi musamman da wannan hukunci da za mu magana yana fara ne daga uku amma ba sa tsayawa su damu sai sun faɗi wannan adad in dai ɗaya ne ko biyu yana fara daga uku in abu ɗaya ne sai kalamin kawai kitabun in guda ne sai kalamani kitabani amma in za su fara irgan su yana fara gida ne daga uku a ba na sanin haka shine wato ka fahimce ne su kansu a shari'a abinda da ake magana da abinda ake magana jama'a ai da wannan ne malamai wasu daga cikin malamai suka gabatar da cewa sallan juma'a tana fara da mutane uku saboda su larabawa Allah ta fara qur'ani bi lisanin arabiyyin mubin ne larabawa kuma za su fara adadin suna farawa daga jama'a adadi suna farawa daga uku amma idan ba da ɗaya biyu ne ko ɗaya to wani lokaci ma za su wadatu ga barin faɗan sunan adadin ma saboda ba sai ba sun ce kalamu wahidu ba sun ce kalamu yayi ba sun ce ba sai sun ce wato a a a a ithnani ba in suka ce kawai ko kalamu wa kalamu in suka ce kalamani su ya ishe su amma idan za su fara adadi talata arba ta sai su fara da wannan har zuwa wahalun majarra suka ce huwa sumun aw harfun yadullu ala kamiyatil ashiya shi ne wato adadi shi ne duk wani suna ko harafi wanda ke nuni zuwa ga wato adadin abubuwa da aka faɗe su awa ala tartibiya ko kuma tartibin jeren giyansu wa ya kasu ila kasmaini ya kasu kashi biyu a wani na farko akwai al'adad al-asli adadi na farko adadi na asali akwai wanda ke shi asali ne a babu wa ya kasu ila arba'ati aqsam ya kasu kashi hudu kashi uku hudu kenan ko akwai mufrad tilo من واحد إلى عشرة ومئة وألف ومليون لا أنا بأسنا بأسنا مليون بأسني فسو مليون أرنش سكي su shi mulani bai yakan tsaye daga daga uluf kawai alf alf kawai ke faɗa amma a yanzu zamani sun zo sun faɗi ma in biloniya ne su ce biloniyar in wannan ne in biloniya ne sai yaya da suke faɗin biloniya miliyardiyar su shi ne shi ne biloniya ya suke faɗin triloniya uku ni ba ni kida ba ba ba lalle ya ce ne ne gaba ba amma asali su sun cewa alf alf suke faɗa kuma idan za su fara kirga yanzu misali na kai a wajen kai mu yanzu a shari inda na za su fara kirga sai kirga na shekaru dubu da kaza da ɗari da arba'in da bakwai to shi ba zai ba aka ke farawa ba fi al'arabitul fusha ba amma ne ya jaza al'arabitul fusha zai fara daga 47 ne bakwai ne da 40 da 400 da 1000 haka ke farawa ta damar zai inda ɗauko shi nan haka inda kake ɗauko shi nan to aka zai ɗauko ba ba ya dawo hagu ba shi ba shi ba dame ne shi haka ke farawa yawa su ba su alfai ne wa ashara ba wa alfaini wa kaza a sai dai su ce wannan arba'at ashara wa alfai haka za su faɗi ta min wahid ila ashara shine mufrad abinda zai zaka mufrad ne daga na ɗaya zuwa goma ko mi'a ko al ko miliyon wa huwa mu'rab wadannan dai mu'rabai ne duk wato ana tazharu fiha al harakat al thalatha wannan harakokin guda uku suna faɗa suna ana bayyana kudur fi hatar raf'i aw an nasbi aw jarri zaka ce ja'a thalathatu ko ja ko ja'a mi'atu ko alfu ko miliyonu haka za ka faɗi shi wannan duka a wannan ne mu'rabai ne a wajen larabawa wa yal'aqu bil mufrad akwai aka abubuwa guda biyu da suke da ake riskar da su da mufrad shine na farko shine bid'u wanda haka laraba ke yawan faɗa bid'u da bi kasr ba amma in kace bad'u yayi in kace bad'u yayi jaiz amma al aqlab indahum kasr ba sai bid'u shi daga uku zuwa tara daga uku zuwa tara kaga su waɗannan kalmomi kalmomi da masu madda bawun bawun ainun inda kalmomi da masu siddaban an an ga dama a ce bid'u an ga dama a ce ba'abu eh wannan duka ya danganta akwai inda suke amfani da shi wa mu'annathuha bid'a mu'annathun bid'u shine bid'a wata dulu ala adadin mubham ina nuni ne akan adadi wanda yake an saka ya shi an an wato rufe shi la yaqillu an thalatha bai gaza uku ba wala yazidu ala tis'a kuma bai wuce tara ba kwata kwata shine rahaqu shi ma wannan shi ma ismu jama'a ne galibi daga uku ne zuwa tara din ne nahawu jib'u jib'u mi'at wannan mi'at haka suka faɗa ko sai bib'atu rijal bib'atu rijal wannan kaga sun saba wannan wannan haka suka faɗa mi'at ko me aure mi'at ko sai na biyu layyis su ma suke fada wani abu ashirin da wani abu wannan annai ma'anahu ziyada muke anafa ala saba'ina aman wato ya yi saba'in da wani abu yanzu shine layyis wa yasa dillu ala adadin mubham min wahid ila tis'a shi ma daga ɗaya zuwa tara ولكنها تسبق تكون مسبوقة بعقد من العقود العددية سيدي كما إذا كان لما أبن دير دايتا شيني واتو sunan gwammai daga cikin gwammai da ake da shi na hawa asharata wa nayyif ishiruna wa nayyif an fahimta ishirin da wani abu goma sha wani abu wani abu shine a ziyada kwatan kwacin sa shine kisrun kuma shi ma suna faɗa suna faɗa kwatan kwacin nayyif su kawo a ce ashara wa kisr ana faɗa ma'ana hukifa ma'ana hukifa قال تعالى فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن فيكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين kaga mahallu shayi ana kaga duk wannan mafarid ne mufradai mufradai ne aka kaga mi'atu aka kuma a su mi'atai ne aka kawo alfaini wannan duka sunaye ne dama na wanda zaka musu zaka musu mu'amala mu'amala da mufrad duka mu'rabai ne kaga fa iyakum minkum mi'atun kaga wannan mufrad ne sannan kuma gashi mu'rab ne a wajen can gashi aka ce kuma bi'atai ne aka ce kuma alfai ne sai al-murakkab shi kuma wanda yake mai gammo ya da gammo a tare da shi ko ma ta rakkaba tarkiban basiyan min adadai ne la fasila bainakuma shine wanda yake wato ya an hada shi an mishi hadaka na adadi guda biyu wanda tsakanin kuma babu wani abin da ya raba su babu fasil wa huwa min ahada min ahada ashara ratulan ila tis'ata ashara وهو مبني على الفتح الجزئين to shi yanda ake masa juz'insa guda biyu duk mabniyaini ala al-fath shi ahada ashara zaka faɗa kanka ce ahadi ashara ahada ashara mabniyun ne duka waɗannan sai ce ra'aytu ahada ashara rajulan na ga goma sha ɗaya na ga wato mazaje goma sha ɗaya ahada haka zaka faɗa asharan shi ma haka zaka faɗa akwai hukuncin shi din amma dai mu je wata ila sun kawo gaba amma na ashara wasna isna ne ko wasna ta ne nake ya kamata ko tunda ai ana maganar muzakkar da muannas ne amma na ashara wasna ta ashara wa tu'rabu i'rab al-musanna wannan su ana musu i'rabi ne na musanna su mu'rabai ne su ba su mu'rabai ne نحو جاء اثنا عشر رجلا ورأيت اثنتي عشرة عشرة عشرة imra'a kaga wannan an musu da irabi suka ce wannan ana musu yurfa'u bil alif mutanna kenan wa yusabu wa jaru bil ya to wannan shine aka yi ra'ayatu sanatai kaga maf'ulun bihi ne mawsum ne kaga sai aka mishi nasuban sa da da yawo shi kuma na ja'a itna itna kaga fa'ili ne a wurin saboda haka anan sai aka mishi ufa marfu'un ne bil alif ala alal ma'ruf fi darsina na mutanna sai uqud شيء كفاءة من 20 إلى 90 دقا 20 زوا 90 فتعرب إعراب جمع المذكر السالم شيء ما مكتي وأنا دائما ملحقا أنا مش إعرابي نيل إعرابي لمذكر السالم لأنها ملحقة بها به سبب تنعب سني أي الحاجة أرس قد سودا وكل شنسو لو تي 20 كو 20 عند كتي توا مسلم ولا تي لا كتي 20 إن كنت مسلمين لا كتي 20 سبب لأنها ملحقة ملحقة بالمذكر السالم قال تعالى إن يكن فيكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين kaga عشرون wannan kaga kamar kace musulmi ne auren a hukunci saboda hukuncin su daya aku qauli ta'ala wa wa'anna musa 30 layla kaga 30 kaga nan ya fada magan mafulin bihi saboda ka yana waje ne waje ne wanda zai zama mai yawon kamar kace musulmi ne a wurin shi ba hukuncin su daya na'am ya yake ya yake aya fa iya kun minkum ne ko ba fi kun bane al'idiyya ce fa iya kun minkum Allah gaggawa ne ne nake tsammani saboda kaga hata wani lokaci tafi din ma yana dan su kuce musu a wasu wurare sai al ma'quf sunaye adadi wanda ake ake ake musu ake hada su da a kawo bawo da abin a cikin wato fadan adadi din wa takawwalu min al a'dad al tis'a ma'qufan 'alayha 'alayha 'aqd min al 'ufut shine wato abinda za a fara shi daga tara amma sai a hada a yi amafi a kan wannan adadin da wato wani gwammai da cikin gwammai da ake da su kamar goma ko ashirin ko abin da ya ka ka ce wahid wa ashirin kaga wahid wannan adadi ne daga ɗaya zuwa tara aka mishi amafi da ashirin na din amma aka wawo a tare itnani wa hamsin wa huwa mu'rabun al-juz'ul awwal mu'rabun al-juz'ul awwal shi juz'in sa na farko mu'rab ne wahid din itnani duwan da mu'rabai ne bil harakatin zahira ana bukatar harakokin ya fito fili an gan shi ana ana ana magana uqud ba uqud ake magana abinda aka yi ma'rufun alaiha aqd min al-uqud sai yace wal ma'ruf i'rabu jam'i al-mudhakkar salim shi kuma wanda abinda aka hada shi tunda shi ma ya zo ne a matsayin alfazul uqud ne to shi ma sai a mishi irabin da aka fara yi ma dan uwanshi a baya ba shine a ilhaqin sa al-mudhakkar salim wajen wajen hamsuna ce hamsuna wajen hamsina ce hamsina ra'aitu a itnani wa hamsina afwan ra'aitu itnaini wa hamsina kaga itnaini ai mu'rabi shi to shi ma hamsina tunda wajen maf'ul bihi ne kika mishi i'rabi inna mudhakkar salim in yazo in yazo wajen kuma hamsuna din to sai ka faɗi hamsuna yanda dai wato ya gabata نحو جاء واحد وخمسون رجلا هذا واحد معرب خمسون كما قد ألحق بالمذكر السالم عند أدي أبو وجن فاعلية يعني رجلا كما شيء ولا شيء تمييز الدامة ورأيت واحدا وعشرين ومرت بواحد وعشرين ذكر نفركم معرب الحركات انسى أبين سكي سكم وانا النبي وجن بنقرأ عقود الفاظ العقود سكم لا مسو لإعرابي لإعرابي لا لا لا مذكر السالم بيئة الثاني ثانيا النبي العدد الترتيبي عدد نجي رنجيا ودا أكي دي أكي جيري دسو وينقسم إلى أربعة أقسام يقسم كالشهود لو نفرق أخي مفرد وألفاظه أول كو أولى كو ثاني كو ثالث كو رابع كو خامس كو سادس كو سابع كو ثامن تاسع عشرة مئة ألف وأنا كان جيري أكي دسو لا يبيو أكو هكذا سولاسو لا وحصل محمد على المرتبة الأولى أو التاسعة أو على الترتيب الأول أو التاسع ولا شيء يا يا يا يا يا الإعراب سيكي ya za a yi da irabinsa wannan sunan jere din al'adar tartibi alal martabatul ula أو التاسعة أو على الترتيب الأول أو التاسع idan mu abin da karo da shi tartibi ne ba martaba ba wato mu'annas ne ba to shi ma adadin zai zama ya bi wani abin da karo da shi ta'arifin au tafkiran kaga nan da kace al martaba sai kace al ula au tasi'a shi kuma wancan tartib da yake tartibu mudakkar sai kace al awwal au tasi' an fahimta haka za ka yi shi kuma shi kuma taniya sunaini fa shiya ake masa taniya sunaini rabi'u arba'atin ya za mu shi a ce sai kudin qur'ani ba kawai shi za a bashi naka akan ibafansa in misali in ka ce wannan rabi wa arba'atin arba'atin zaka yi ba arba'atan ba ana al-idafa haka zaka bar shi an fahimta haka zaka bar shi ba zaka ba zaka ce mishi wani arba'atan ko arba'atan ko wani abu ba in ka ce rabi' din shine shine tartib din aiko hudun na hudu to shi na hudun da zaka faɗa shi arba'atin shi zaka mishi wata dika sai arba'atin zaka ci sai al-murakkab sun ja abu sosai sun kale shi amma dai wata ila in aka yi haka ne za a fahimta ba su faɗe shi ba wataƙila in muka zo sai mu sai mu karanta wannan sai al-murakkab shi wanda yake mai gammo ne min hadi ashar ila tasi ashara abin da yake daga sha ɗaya zuwa sha tara wa huwa mabni ala fathil juz'aini shi duka bangarorin guda biyu ana mashi ana mashi wato fatha ne mabni ne shi tis'ata ashara haka zaka faɗe shi sai al'uqud min 20 ila 90 shi kuma alfabul uqud sune daga 20 zuwa 90 al-ma'dhuf wa yatakawwanu min 'adadin mufrad ma'dhufun alayhi 'aqd shine wanda wato duk yayi abin da dai muka faɗa a baya ne duka abin da adadi ne sai aka abafi da adadin da kuma da kuma shi sunaye na na gwamnati din aka hada su a ce wahid wa 20 ithnani wa 50 aka wawul abad tari nahawul hadi wal 20 arabi wal 50 to ga kashi zai fara magana kan hukuncin hukunci da تذكير العدد وتأنيثه يوشنين العدد كذا ما مذكر يشنين كذا ما مؤنث يشنين كذا ما مذكر يشنين كذا ما مؤنث سيك الواحد والاثنين wannan wannan hamdatul wannan hamdar suka cire da suka saka cire ta hamdatul wasl ce aigo ko kada yake eh alithnaini ko ithnaini eh alithnaini ne ko ko alithnaini ita shi shi kanshi khalil aka san yana cewa yana cewa sun da galamtul isti'mal sai aka mai ta asali yake magana wannan yana magana asali ne shi amma yana magana cewa ba an abu ana cewa wa arrajul ne ba shi yana cewa wannan wannan asali yanzu da qat'i ce eh amma dai wannan din al-ithnayn ko al-ithnayn ne yawa sai yake cewa alwahid wal ithnain yuwafiqan al ma'duda wa tafkir shi ka'ida shi ne in ka zo in kana rubutu wa za hamzatul wasli ka ithbat mata hamza wa za hamzatul wasli kuma ka ka cire ka cire hamza saboda saboda ai ba ta bayyana yayin da ka wasale ta alwahid wal ithnain yuwafiqa ba al-ism kaga ba za ka ce mishi wal ism ka sa mishi hamzan ba za ka ga suna sawa wanda rashin sani ibla'i sai duka sa alif da lam alifin kawai الواحد والاثنين يوافقان المعدود شي لفظ الواحد دا zai iya zama alifinai da ana alhikaya ba tunda ai ai wannan ɗin kamar hikaya suka kawo shi na fara alifinai ne dai da ce alifinai mai mutum abin da su faɗa yuwafiqan al-ma'ruf tajjira wa ta'nisan fi jami'i ahwalihima wato shi kace al-wahid الاثنين الثالث الرابع الخامس السادس على هذا الوزن kaga me wanne ne ya fi canza shi da alfinai ne canza amma duk rago na ga alwahid alrabi alkhamis haka zai tafi to su wannan yuwafiqan al-ma'an tabtira wa ta'anisan fi jami'i ahwalihima suna daidai da wato muzakkarin muzakkar ko mu'annas suna ana samun musabaqa a a dukkan halayen su mufradi ne ko musanna ko jami'i ne zaka ce a wato a ka- ka- ka ce um, mu kawo misali na kawai gashi nan yana cewa ku- ku shiga cikin abin ku gani lafzun wahid wa ithnani wa ma kana ala wazni fa'il an gani yace yuwafiqul ma'duda tabtiran yuwafiqul ma'dud tabtiran wa ta'nitan fa taqulu wato lafzu shi lafzun wahid da ithnani da kuma abin da yazo in ka cire ithnanin ala wazni fa'il duk wani adadi da yazo ala wazni fa'il kaman sadis khamis rabi' to wannan yuwafiqul ma'dud tafsiran wa ta'nisan yana daidai da shi shi wato abin da aka kirga din muannas ne ko muzakkar ne daidai waye da ran samu sabaka fa taqulu rajulun wahid ba rajulun wahidatin ba wa imra'atani ithnatani ba ithnani ba wal babul khamis ba al khamisa ba wal mas'alatu sadisa kada wafaqa al ma'duda tafsiran wa ta'nisan an ga abin da ya faɗa ko to za mu koma kuma to na ga su waɗanda za su wahala shari'a haka قال الله تعالى قل قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار هذا الواحد القهار الواحد ده يا قد وافق معدوده تفسيرا وتأليفا muka ce lafazin Allahu lafazin jalala ba ba a dangata mushi amma saboda wato mu za yi magana a galibi muna tagalibin bangaren na maza da abin da ke da girma saboda haka ubangiji ma ce ba shi domin na maza yawa ba dan maganar shi wannan jinsin ya ya shafe shi ba an fahimta ko قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده نفس واحده نفس متى ce nafs mace ce ko da hagan ce kagan ta ba ta da ta'alifa amma dai mace ce ita itibaran bi bil ma'ana inda al-arab za ta nafs nafs wahidatin zaka fada kaga kada wafaqat ma'dudaha tafkira wa ta'lifan قال تعالى إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين ثاني اثنين كذا اثنين ما اثنتين با أم أم غنيبو سوى ده سوما ذو مذكرين أما إذا دا ما تاني ساتي اثنتين أو رفدوري سمئة مئة وألف lafazin mi'a wa Allah ta daga yaro siga ta human lafziya ba a canza wato sigan su na lafazi ba a canza ba a canza su lahu ja'a mi'atu rajulin wa alfu mar'a wa ja'at mi'atu fatatin wa alfu gula sai talafatu ashara wa ma bainahuma sha uku da abin da ke tsakanin sha uku wa kadhalika kalimatu bid'a ko bid'a to annahu idza kana al-ma'dud mudhakkaran ishin wannan nake annan take sabawa idan ma'dud muzakkar ne sai ya zama an saba shi ya faɗin wannan talata ashirin da abin da yake kama da ita sha kaza sha kaza nan to ana sabawa ne in ma adadin muzakkar ne sai shi kuma shi kuma adadin ya zama ya zama mu'allaf idan adadin yau dai da an sami abu rubutu da amma ban bari ku ci gaba dai wata jarar min ta'i talif idan kana al-ma'dud mu'annathan idan mu'annath ne sai a cire mata ta'u talif in kuma muzakkar ne sai a dawo shi da kuma ta'u sai ya saba وهو يخالف المعد تفكيرا وتأليفا الشيء لا تابوا له ثلاثة ثلاثة عيون العين ما تشيه لكن إن كان ذكر ثلاث ثلاثة عيون بقى ثلاثة عيون بقى أربعة قلوب قلب لم نمجني فإن كان ذكر أربعة قلوب هكذا سابع أم نفس ما تشيه إن كان ذكر ثلاث ثلاثة أنفس أم فهمت؟ to kusan duk a haka suke tafiya bari mu gaba sai wataƙila sai in ƙara muku wasu abu faman lam yajid fa siyam thalathati ayyamin fil hajj wa sab'ati idha raja'tum tilka 'asharatun kamila thalathatu ayyam al yawm mace ne ko namiji namiji ne fa sai ta thalathatu ayyamin قال تعالى قال آتي آه إيه اللي تقول آه آية تكلمه aya tuka Allah ya ayan take ya wato ya ya saka rubuta ayan haka abin da yi ba aya tuka ko Allah tuka liman nasa talata layalin sawiya al-layl mace ne ko namiji mace ce lailatin mace ce saboda haka annabi ta ce talatu layalin sawiya ba ce talafatin ba وكذلك الامر في بضع وبضعه فانها تخالف المعروف وتقول صافحت بضعه رجال ودرست بضع فتيات آه to ka mu shiga al-murakkab za ku rubuta ne ko kuma ku saurare ne kawai in ba ku misalai kawai ku rubuta ko mu shiga wannan mu shiga wannan abu da shi wannan malamin ce mana a yake cewa daga min salatin ila tis'in to idga daga na uku zuwa na tara yukhalifu ana saba fa taqulu salatu rijalin wa tis'u tisa'in haka zaka faɗe shi na goma kuma yace in goma yace tuwafiqu murakkaba wa tukhalifu mufrada in goma in goma zaka kirga to idan murakkab ne to shi wato zai zai baya daidai da ya daidai ta'rifan wata tafsirin in kuma mufrad ne kuma zai zama ya saba suka ce asharatu rijali kaga ya saba mufrad ne suka ce khamsa asharata imra'a kaga shi yayi daidai asharan yayi daidai amma khamsa ai bai daidai ba juzul awwal bai daidai ba bai ce khamsatun ba amma juzul thanin sa shi kuma qad wafaqahu tadhkira wa ta'nitha shi ma bayan ana yace alfazul uqud la tataghayyar alfaz alfazul uqud la tataghayyar fa taqulu mi'atu rajulin wa alfu imra'atin ba sai ka yi shi wato alma'adidin ba sai ka mishi jami'i ba kuma alfazu shi na fadin uku kuma shi ma laka bai sha haka ina ganin mu shiga bari mu gaba karanta shi abin da ya faɗa a nan kana gani ko ba na zuru kai baka zo ne ka ko baka da shi ba to bari mu gaba sai muka zo gama sai in faɗi abin da zan faɗa المراد بعشرة المركبة ما كانت في أحد عشر إلى تسعة عشر إن أكتشي بومي ما سبويو shine abin da daga goma sha ɗaya zuwa sha tara wal muradu bi alfadul uqul min 20 ila 90 abin da ake nufi da alfadul uqul kuma daga 90 zuwa 100 wa mi'a ko mi'a ko alf wal arabu la yaqulu milyon walakin alf alf wannan shi abin da faɗa a baya to haka wannan alfadu su kuma ba su canzawa baka wannan alf mi'a da waye ba za ka canza canza su ba wannan alal ashhar kullum muna magana al ashhar ne ita idan nabaqta bi ibadatul a'dat in za ka faɗi adadi ɗin aw ka tabta ko kuma ko za ka rubuta jaza laka an tabta bil matabatid dunya aw al ulya ya halatta ka fara daga bangare na ƙasa mafi karancin adadin ko kuma bangare na sama fa taqulu 14 wa 100 rajulin wa hadha afsah aw taqulu 100 wa 14 rajulan wa ala kulli faj'al tamyiz tabi'an li akhir raqamin tantahi bihi kama ra'at al misal yace amma ta dinta haka ka sanya tamyiz ɗinka ya zama ya bi ƙarshen adadi da ka faɗa kaga wannan wancan farko ka ce ne alba'ata ashara wa mi'a rajulin ka faɗa saboda da amma tamizin mi'a wasa kasa ne rajulin za ka faɗa shi ya mi'a din in kuma ka zo ka ce wa arba'ata ashara to ya ce rajulin ya bi wannan arba'ata ashara in kakka yi la'akai da wancan mi'a din shi abin da yake magana kenan shi ma wannan an gane shi malamu ta an gane eh a to ai baka da abu da inda yanzu misali rubuta a ɗari da sha hudu da wajen in sha hudu samu takarda ka sauta ɗari da sha hudu ko a bayan takardanka ɗari da sha hudu eh to yanzu ɗari da sha hudu ya za ka faɗe shi ka faɗe shi da larabci da lafazinsa أربعة عشر ومئة رجل ذاك تيف رجلا سوى مئة to idan in ka juya ko ba ka ce mi'a wa arba'ata ashara rajulan naka ce ko rajulin saboda me to ai wannan shine abin da ake magana a yanzu ba wani dogon bayani ya faɗa ba to sai mu gaji tabiya da muka gaba ko sai in bada abin da zan bayar kawai to okay wannan wannan al al yace i'lam anna al afsaha cika in ka ci gaba a wannan mu gaba shi ko bari sai mun faɗi mun faɗa mu da mun faɗa da kula ba bari mu gaba bari mu zo wannan wannan shine ne da wayar sauransu ya faɗa a bari sai in na faɗa abin da zan faɗa to wannan ina ganin bari in muku duk sai ku rubuta shi daga uku zuwa goma mun faɗa muka ce mukhalafatul ma'ruf tadbiran wata alisan wannan kan ba sai ku rubuta ba kamar ka ce kitab salasatu kutubin zaka ce ko salasatu kitab salasa salasa salasa kutubin salasatu kutubin ko salasa kutubin saboda me eh a farko yanzu ka fara magana shi kitab din muzakkar ne ko mu'annas a wajen larabawa kutub da kitab zaka fara zaka fara mufradin sa zaka fara zaka koma yanzu galibi abin da ke dawo saboda mu a wani jami'i muna iya cewa hadhihi hadhihi al-kutub yanzu ba haka zaka yi ba zaka zaka tawiye su zuwa ga mufradin sa ne muzakkar ne to kaga yukhalif kenan eh daga uku zuwa goma kaga zaka ce salasatu kutubin kenan to kalamu fa eh eh to kalamu zaka saka ce salafatu akhlaq yawwa to mu'annas ba ku kawo misalin mu'annas ba kamar ka ce niswa kun kokarin da mu'annas ce aiko ka ce khamsatun niswa za ce ko khamsu niswa khamsu niswa eh li'annahu yukhalif tadkiran wa ta'lifan to wannan shikenan a sai tamizin uku zuwa goma shi tamizin ya ya za a masa zai zama rajulan ne ko rajulin ne shi a daga uku zuwa goma ban ba sha ɗaya ba ba a sawar murakaba ɗin ba ba murakabat murakabat al'adad ba ba murakabat al'adad ɗin ba mafarid al'adad ɗin min talatin ila ashir sab'u samawatin ne ko samawatan samawatin eh samawatin eh nan wannan kasara ɗin ta asali ce na ibafa ce to haka zaka sab'u layalin ai haka zaka zaka fada samaniyata ayyamin haka zaka fade su haka zai zama sai wani lokaci da akan kawo mishi min a wajen wannan kuma min li bayan hakikatul jinsi ne ita ma yaya zai zama min suka kawo min a ciki wani lokaci ka ce mai wanka ce talakatu mai wanka ce talakatu asriya tarihin namiji ne tarihin namiji ne ko sai ce talakatu asriya ra'aytu talaka talakatu asriya to in zaka kawo mushi min sai ka ce talakatu min al asriya talakatu min al asriya wannan lokaci ana kawo mushi min wannan libyan al jinsi ne suka ce kuma al mu'tabar al lafz lal ma'na kullun kai la'akari da lafazi ba ma'anar ba ana iya zama ka gama siyaƙin siyaƙi na mata amma saboda lafazin lafazi na maza a mushi hukunci hukunci na maza kamar ka ce habara مؤتمر النساء ثلاثة أشخاص ثلاثة ثلاثة أشخاص kaga ai abin da ake magana taro ne da mata duk wanda kuma yazo taron mata mata ne kasu ce amma ba za ka lura da adadin ba saboda a shakhsin da aka kawo shakhsin na mutum ne sai aka ce salatu ashkhasin ba za ka ce salatu ashkhasin ba za ka saba saboda al-mu'tabar al-lafz lil ma'na sai dai abin da yazo ما غلب استعماله على المعنى akwai wasu asabuwa kuma larabar suka keɓe keɓe su bil galaba su ana amfani da su ne ana itibarin ma'ana ne ba lafazi ba kamar lafazin wato nafs wannan kaga bil galaba laraba kawai annasu mace ce a wajen su kuma in su za su hikayan nafsu sai dai su faɗe shi su mishi wato tamizin tamizin da kuma hukuncin sa wajen adad wal ma'lum ya zama na mata suke masa sai su ce talaqu anfusin ba za su ce talaqu anfusin ba saboda za a saba eh kyautu mace ce sannan kuma duk abin da ke na guda biyu a cikin ka dan adam to mace ce duk abin da ke guda daya to namiji ne eh su haka larabawa haka Allah yi su haka suke abin su ina ji wannan aika mai ya fito wannan su ne kusan abin da ba su faɗa ba shi ne abin da ke alaka da shi al'adadul mufrad sai kuma yanzu al'adadul murakkaba to mu shiga shi kuma الأعداد المركبة هو العدد المركب وهو ينقسم إلى قسمين ينقسم قشي بيو أقول العددان أحد عشر واثنى عشر عدد النوم لا بيو شاء قوم شاء لا قوم شاء بيو وهما يوافقان المعاد تذكيرا وتأنيثا سورة النب سنا ينديدي da abin da suke kirgawan in namiji ne shi ma su ma su zama maza in mace ne su ma su zama mata amma kuma kar ku manta cewa kuma duka juz'an nasu mabniyai ne ahada tis'at ashara haka zaka faɗa ahada ashara qabaltu ahada ashara rajulan rajulan maza ne ai to kaga ba zaka ce ba zaka ce ihda ba ba ko zaka ce ashar ba sai da ce ahada ashara rajulan wa zara'tu ihda asharata shajaratan kaga bi ta'lifil juz'aini duka guda biyun zaka musu zaka musu jitsa wato wannan wannan hukunci na da alaka ne kawai da guda biyun nan in ka ce in ka tafi sha biyar to ba ya saba in ka ce sha uku ya saba sha ɗaya da sha biyu wannan su ne hukunci su kawai wannan hadha li hadaini al-adadaini khassa sai al'adad min 13 ila 19 wa hiya tukhalifu al-ma'dud tana saba ba wato su ma'adud din ta wanda ke irga wato juzul awwal a juz'in farko wa tuwafiqu fi juz'u thani a juz'i na biyu mun yi sai muwafaqa sai ka ce ra'aitu 18 rajulan kaga 10 namiji ne da ka rajulan ya daidai da shi kada wafaqahu tanitan wa tadhkiran shi kuma samaniya ne sai kar khalafahu saboda rajulan mace wa arba'a 10 imra'a wannan wannan hatta ba jama'a da mai duka in azo wajen tattaunawa yanzu tabawa ake yi saboda kaku ba a damuwa idan an ga wajen wato spoken arabic arabiya na tattaunawa yanzu mutum ya saba saboda hukunci ne mai wahala ana mantawa ana mantawa shi ta daga cikin malaman ba a fasa fasa sunan sa abu wanda shi in ya zo to sai sai ya karya abin baya mai da shi dan ga kuma lalabe ke yi saboda wani lokaci sai ka shakka sai ya karya ya zama ya mai da shi kamar larabci na jarjiya na gargariya haka da ake yi ba zai inda ce arba'a mi'a sai ce arbomiya kawai ita arbomiya inda daga farko ya ga maka cewa ba shi ya karya ba hukuncin so da yadda wato abin sa yake da yake da yake da wahala shi da nan kaga yace mana a nan kaga ai shi ma wannan ya faɗa mana yace kaga anan sai kace 15 imra'a ra'aytu 15 imra'a kaga ju'ul awwal khalafa wa ju'ul thani wafaqa eh khams ba ce khamsatun ba ashara kuma sai ashara sai aka dawo ashara ta eh ba ba ashara ba nan shi ne shi ba ya da rasa hukuncin daban ita ma sama ta da rasa hukuncin bari ana yin ga ta sun gode da sun kawo ta hukunci ne da ita ba ta musamman kuma sai al-uqud sunayen bambai لا تغير لفظها مع مع المذكر والمؤنث ويارا wannan wannan babu shi da nuna cire shi la taghayyaru lafzuha ma'a al-mudhakkar aw al-mu'annath sai suka sa mu'annathan ko la baka shi alfa'ul uqud ba ta canjawa ba ta canjawa ba ka amma dai girin ne الفاظ العقود ما تنزعوا قوم مذكر يكون مؤنث قال لك لا شيء ان تستغفر لهم سبعين مره سبعين مره هذا ولا سبعين بتنجا بقى بس تنجا بقى اي متبجا ما تنجا بقى كودا كودا امثال الفاظ العقود دي كمان قومه عشرين ثلاثين سبعين wannan su ba san zaɓa duka to in muzakkar kaga marra ai ai mace ce amma kaga ba a zo an ce an kawo mata wani ta'un ba ba canja ba ita la ta taghayyar alfadul kullu la taghayyar lafzuha ma'a al-muzakkar wal mu'annas wannan in ta tasbi lahu 70 marra wannan adadi yana mafhumi ko bai da mafhumi misali in ya 70 da dai za a karba ba ya da mafhumi da yawa wani lokaci alfabu wato lafazi na adadi wani lokaci a shari'a la mafhuma lahu hatta wani lokaci Allah ga Allah na cewa ittaqu sab'al mubiqat wannan duk ba shi da mafhumi kai abin da ake magana ba ana magana ana dai magana ga wasu daga ciki a faɗa maka dan karki dan katu da suna da yawa ba ka ka ga maka kuma duka hawatsi to wannan duk la mafhuma lahu wannan ina wa kullu ma udhihi al-kathara fi shari'a min al-a'dad fala mafhuma laha to sai ya ce al'adadin ma'abufa to wannan ina ganin su babu su faɗa ba bari in ƙara muku wasu wannan kuma amma kamar duk su ne suka faɗa dai a nan dai cewa dai cewa daga sha ɗaya zuwa sha biyu yi wasu kalin ma'adu tasirin wata anisan an hada ashara kaukaban kaga alkaukab mace ne ko namiji namiji ne ta ahada ashara ashara kaukaban اثنتا عشرة عينة شي العين ما تنيكو نمجي ما تتيكو نمجي أه؟ العين mace ce mace ce idaniya wanda take ta ta ta ru- ta ruwa an sha bala ba hausa ke cewa idaniya asali ina tsammanin ma a hausa ba mu da idaniya sai dai ido Eh, amma la- laraba wato malaman zaure su su ce kawo wannan malaman zaure ya kawo abin da suka kawo mana wanda yake in ba dan su ba da awwa ya rikice saboda sun kara mana wato fadin vocabularies shi yasa yanzu da masu masu zama experts na Hausa ya zama ba masu yan arabiya bane ake samun dirkaniya a cikin abubuwan su duk shirme suke sosai gaske malaman zaure sun fi kowa dukka wajen iya fassara da kuma ma shi ma kirkiro ku kalma in ba ku da ita akwai kalmomi da yawa su suka kirkiro ta gaskiya kawai su ka kirkiro ta wanda sai a fassara zaka ci na faɗinta saboda kar ka zo wajen fassara ka dinga abubuwa ba daidai ba za ka nan kace ido shi ya zo abun ba hausa in kace ido ba zai gane ba amma kace idaniya ta ruwa kaga ya gane da wannan kalmomin da za a gane su wannan mace ne kuma ainihin nan eh wannan namiji ne da kamar a wajen almasitin nan da an misali kamar ka ce hudu da misali hudu in za mai da shiga in za mai da shi wannan za a gano cewar yadda da aka samu ko wuce ko wannan sa masu yi kuɗi da
bali ba mazid bangaren mazid eh da misali kalma kamar hudu eh misali a ce mutum ya okay zuwa magana magana- wani adadi bane wannan da isu da gane cewar layali din nan eh an ce mace ne eh lailatin Lailatin.
eh asalin sa lailatin.
eh Da mutum zai dinga komawa ya daga gano wata aisha zuwa ga mufradin zai koma zuwa ga mafarki.
eh zai koma Na ce kitabatun in ka ce aka ce aka ce talakatu kutubin kar ka tsaya ka ce wai kai wai in ka zo wajen jami'i kana cewa hadhihi kutubuka indi hadhihi alkutub ba haka za ka yi ba mai rufi ba kitabun asali tukuna amma in ka zo misali wani ayyam ko ko ko ko layali din ai za ka ce hadhihi layali haka za ka faɗa in ka zo wajen isu ishara za ka ishara za ka masa kitabun za ka ko kitabatun kitabun za ka koma ba kitabatun a kitabatun ba kitabatun wani ai ai wannan ba- mazari ne eh shi kuma lailun za ka mawa lailatun insan eh abin abin da za ka yi kenan eh sai dai abin da kuma ya shi ku fi al-mu'allaf wal muzakkar wala wala ba kowa sai yayi Ba ya asalin kalma zai koma. Asalin wannan zai koma.
mufradi zai koma mufradi zai koma kwarai da gaske Kuma a cikin kungiyar da malami magana kan arzikin wani ma'adudai.
na'am Mutum zai fara karanto su ne kawai daga dama.
wannan shi al-afsah daga dama za ka fara yanzu misali 447 za ka fara daga bakwai ne da arba'in da ɗari hudu da dubu ɗaya wannan shi al'afsa amma idan ka faɗa dubu ɗaya da ɗari arba'in da bakwai wannan yayi yayi jaza alal jawaz ne la alal ashhar wal afsa na wannan shine abu da mu ci gaba ko eh akwai wani abu da tana nufi ta nake son duba ne ba eh ta mu ci gaba kamar nan ba su kawo ba
Ya wahala.
da- sai al- al'adad al-ma'fufa shi kuma adad- adad- adadduka wanda suke wato su ma'abufai ne ana kawo su wani wawo din wajen kasu mai lama ne sun kasu kashi zuwa ga abin da aka gani yanzu akai wahid wa ishirin wa tsanani wa ishirin su kuma yuwafiqani fil adad al-awwal al-ma'dud juz al-awwal su kuma wahid wa ishirin to bangaren wahid din za- eh shi kuma nan da yake can yake juyawa rawawa rawawa na wadansu ba ya sa a yanzu larabcin ba kaga sai wanda ya koya ko larabawan ba har larabawan ba sai wanda ya koya in ba koya ba ba koya ba kawai da yawa ma wasu su mafi sai larabci mu wahid wa ishirun wa tsinani wa ishirun wa kuma yi wa fiƙani fil shi sa ubangiji ai ya ya jefa musu kalubale da qur'ani Eh, saboda wato eh, mutane ne wanda ubangiji ya yi musu faɗin harshe da kuma yadda su- sai su ta jujuya abubuwa shi za su yi kiran duk wani da ba bayani ba ba ajami shi kamar ba ba- wato shi baya ba- ba- magana sa ba ta fita kuma magana su ce take fita su haka suke dauka wa huma yuwafiqani fil adad al awwal al ma'dud su kuma bangaren ajud al awwal na farko bangaren farko shi ne zai daidai da al ma'dud din idan rajulan rajulan ne ka to ka ba- ka ce wahid in nisa'u ne ka ce ka ka ce wahida wa yazalu al-ilm ath-thani kama huwa kuma da mutun da an faɗa maka cewa alfazul uqul la tatakayyama wa la tatafaddal to shi alfazul uqul wannan 20 kuma zai tsaya inda yake na'aw wahid wa 20 rajulan ba wahid ba ihda ba ba kuma wahidatun ba an fahimta wa ihda wa 20 imra'a kaga ka- ya canza amma 20 bai canja ba a juzul awwal qad tagayyar sai na na biyu min talatatin wa 20 ila tis'a wa 90 daga 30 23 zuwa 99 kaga shi wancan na farko ai daga 11 zuwa 12 shi kuma wannan 21 zuwa 22 shi kuma wancan daga 13 zuwa 19 shi kuma wannan daga 23 zuwa 29 zuwa 99 afwan wani tukhalifin ma'adud fil adad al-awwal to a na farko sai sai su saba ma ma'adud din tazkir wa ta'litan wa yadhallu al-adad al-thani kama huwa amma dai har yanzu dai al-adad al-thani dai zana la taghayyaba wa la tabadda la wa thalathatu wa 20 rajulan kaga ba thalathun ba sai laka ana in ka bar 20 nan kar ka tsaya ka kalla 20 nan ka kalla kawai thalathun yadda kake a farkon ba a bar a bayan nan thalathatu kutubin kace da ka faɗa thalathatu rijal to kawai kace thalathatu wa 20 rajulan kawai amma dai idan ka zo shi wannan rasul din kaga zaka mai da shi kuma mufrad ba rijal ba wa khamsun wa sab'una imra'a haka zaka faɗi shi qala ta'ala inna hadha akhi lahu 99 na'ja 99 na'ja na'ja mace ce ba ta ce aka ce 90 ba 90 ba wa qala ta'ala inna lillahi 99 isman kaga al-ismu namiji ne sai aka ce 90 90 ba ruwanka dama ita shi la ta gayyar kaga ba ka yi magana da shi to wani ai shi ma duk ya bayyana insha Allah ta'ala amma wani lokaci ku sa fa'ida to yanzu zan yi magana kan ma'adud ne idan al'adad al-murakkaba al'adad al-murakkaba kaga mu da muke cewa za mu shiga cikin wannan a shiga cikin kare Muhammad kaga abun fa yana ganin yana ma ya amma ba zai yi a shiga ba al'adad al-murakkaba a kuka fil a'dad al-murakkaba يكون معدودها دائما مفرد منصوب على التمييز يكون معدودها دائما مفردا منصوبا على التمييز إيه، منصوبا على التمييز بقى كم انت رجلا بقى امرأة بقى بقى كم كفر بقى بقى شيء آه إلى لي آه ثلاثة ثلاثة وعشرين رجلا شيء معدود لك مكان رجل لك مكان يكون مفردا على التمييز حكى في أحد عشر كوكبا آه، إحدى عشرة كوكبا رأيت ثمانية عشر رجلا وأربع عشرة امرأة هذا دك على على على إفراد التمييز to haka haka ya kamata ya zama wannan shine qaida ala wacce ke al-ashhar al-qaida wacce ke ta shahara وقد يكون جمعا احيانا وانا شيني ابن الانسان كاو قاعده وقد يكون جمعا احيانا ان صدق على كل العدد كفرقه وقد يكون جمعا احيانا ان صدق على كل العدد كفرقه wannan sunayen gwammai ne su goma sha ɗaya ne a kan su nake magana in sadaka ala kulli la'adat ka firqa ka firqatin min firqihi نحو قوله تعالى وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما هذا أمم من أي جمع لي بأتي أمة بقى ايه اثنتي عشرة اسباط الامم امم امم ما جميلة امة ليه بقى kaga ai ya jam'i ne to misali zama jam'i saboda a nan abin da ya faru kowane ɓangaren su da suka yi su sha biyun nan to firka ce firka ce saboda haka nan sai aka yi bi'tibari kauni kullil adadi firka firka min al-firq saboda haka in ai ba irin wannan hali da ya halatta kai mishi jami'i an fahimta yawwa in dai yaro sun zo a matsayin jami'i wato kungiya kungiya ce to ya halatta ka juya shi shi ma wannan tamyizi ya zama jami'i ba mufrad ba amma in ba haka ba al-ashhar inda al-arab shine معدود الأعداد دائما يكون مفرد مفعول مفردا منصوبا على التمييز أفهمت أبو؟ to mu ci gaba dama yan tamizi za mu shiga dama me dama tamizi shine ismu fihi ma'ana min galibi yana da ma'anan min in ka juya shi zai za ka iya kowa da min wanda yake amma shi suna ne na kira mansub ko yana yana yana mayyaza mufradi ko jumla in ka ce a afaituhu muddaini min as-sa'i qamhan kace qamhan inda in ka kawo shirshi fadla ce fabula ƙari ne dama jumla amma in baka kawo zai sa a cikin tambayoyi an kace kana ba su ga ba su mudu biyu ba sai a tambaye shi shinkafa ko kuwa basara ko dawa ko waye amma in kace a wato ruzzan yanzu kaga an san me ka bayar da in kace qamha ne an san me ka bayar to wannan shi tamizi to kuma galibi shi ma ya kusan ya zo wani lokaci adadi ko a ko kaza da tsara da sauransu to wannan shine yanzu yi magana kan adadi ne kawai zaka ba su kawo ba shi magana tamizin ba ba bari wani lokaci sai a tattauna shi inda ana kashe wasu daban al'adadi lafazin mubham shi adadi shine lafazi mubhami ya tafi alama yi waddahu yana bukatar abin da zai in ka ce goma kana bukatar ka zo da wata kalma za ta hayyace goman nan wa yubayyin madlulahu zai bayyana abin da yake nuni zuwa gare shi wa yuzilu ibhamahu zai duk wani abin da yake dandumi ne a wajen zai yaye maka shi wallazi yaf'alu zalika me yayi wannan kuma zalika at-tamyiz shi tamyiz والتمييز احكام التمييز يعني عدد عدد عدد وتوكتان كنت وهي العددان واحد اثنان عدد ان غدا بيو داي داي بيو ina ganin ban canza saboda kamar العددان واحد واثنان لا يحتاج على تمييز ace in kawo ɗaya biyu adadin ɗaya da biyu ba sa bukatar tamizi fa ta kula jawa baifun ana ba mun faɗa cewa da ba su galibi wannan yana farawa ne daga uku in ka ji bako ya zo ba ka bukatar ka sai ka kawo wannan tamizi kuwa wa jawa baifani fala hayatu fala hayatu fala hayatu al'adad qablahu wala fa'ida minhu babu bukatar wato a kawo wani adadi gabanin sa ko kuma wani wato ba kuma wani fa'ida ba ka ce ka kawo ba dole ba ne sai na biyu mi'a wa al da abin da ya zuwa da lafazin ɗaruruwa ko dubu wa musannahu ma da musannansu mi'atani alfani wa jama'uhu ma da uluf da mi'at yahtaju ila tamizin mufrad majrurun bil idafa yana buƙatar tamizi wanda yake mufradi kuma za a mushi lirabu shine wato majul ne bil ibafa mudafun ne mudafun ilayhi ne fi kulli sunbulatin mi'atu habba eh kaga mi'a shi shi mu'rab ne mi'a amma mudafun habbatin shi tamizin mudafun ilayha ne eh wannan shi ma kuma muka ce kamar su rabi tsani tunaini da sintas na kai ne da sauransu wannan dukan su ma alal ibafa ake musu irin wannan da ya bulugu qul qul tariq wannan misali ta kawo misali ne ko ya bulugu ulu tariq mi'atai dira'in arb arb mi'atai dira'in arb ba arban ba ba haka ne ko عرض المنزل فكمان جملة ce ba ta cika ba ina ina jumla kamar ba ta cika ba ya bulugu qulu tariqi ni a tai zira'in a ina jin abin ya tsaya nan ya gama wato fadin hanyar tsawon hanyar ta kai zira'i ɗari ai ba ya gama ba sai ka kura ba shi sai arbul manzili fadin gidan mi'atu zira'in ɗaruruwan zira'ai ne mi'atu zira'i kaga dai duk anan dai shi tamizin bai canja ba ai tamizin yana kan alal ibafansa zira'in zira'in haka faɗa فقال تعالى قال تعالى وان يوما عند ربك كالف سنه سنه مضاف الى الف مما تعدون آه سي حراس المدينه الف حارس وانا الف حارس آه اي اي اي alfin shi wannan dingo lil idafa dole din sa lil idafa sannan kuma anan shi ne shi ah shi alf din menene shi aure al'adad din al'adad din adad din khabar ne khabar ne saboda haka ai shi ya zo bai bai zo da alfai ba ya zo da alfa saboda waje ne na marfu'i amma harisin din kuma sai ya zama mudafun ila ilayhi bai da canza ba wajen shi ha tis'ata al jundiyin kaga shi ma dai haka ne suka faɗi shi sai na uku salasa wa ashara uku ko goma wa ma bai lahu da abin da ke tsakanin uku zuwa goma wa kazalika kalmatu bid'a ko bid'a تحتاج الى تمييز وانا da su suna bukatar tamyizi to me suka fara gaba eh ta yana jadin me shi ko kun ga ma'ana an yi zama ijalib zai ba zai tafi daidai ba na ganin suna maganar abin shi jami jami taksir majuyin bil idafa shi ma dai za a mishi majuyin bil idafa gashi nan gashi nan ai gashi ga gaba misali sai ya bayyana mana as-sayfu falakatu ashhure ko as-sayfu zafi wata uku ake yi to yanzu kaga anan ashhur jam'u taksir ne kaga ni shine abin da suke magana ai mishi jam'i jam'i taksir sannan kuma gashi ya zo da bil idafa wasali kasa qadaitu amma kuma anan kaga talakatu aka ce shahrun mace ne ko namiji namiji ne sai aka ce talakatu ana kada kalafa al-ma'dud muzakkar mun mu'annasa an gane qabaitu khamsata ayyamin jamilatin ayyamin jami'in tafsiri kuma jami'in tafsiri ba to kaga kaga shi ta suka ce a mishi jami'in jami'in tafsiri majnun da ibafa kuma ko kaga ayyamin yazo yawmun mai ne ko namiji sai sai ya khamsatun ba khamsun ba an gane ko قال تعالى واما عاد فاهلكوا بريح بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما ليال اكت سبع ليله تي اكت سبع ما اكت سبعه با ايام يوم لي نمد نمد لي اكت ثمانيه رايت بضع نساء nisa'in mata ne za ce bid'atan ba za ce ra'aytu bid'a nisa'in rijalun maza ne aka ce bid'atan rijalin to amma kaga dukkan su anan kaga musu zamu tafsira ai wannan dama da ta shiga ga wannan suna ne dan bid'a ba za mu iya karasawa ina ganin ina ganin mu faɗi mu faɗi fa'idan fa'idan ashinin kawai sai mu barakata nan hmm? ok mu yi wani al'adar murakkabin ko to mu yi shi sai mu zo mu yi ta'arif al'adad ko to al'adad murakkab adadi wanda yake mai goyo wal uqud da kuma adadi wanda suke mai sunaye ne na na gwambai wal ma'bub da kuma wanda suke su akwai akan wawul amal tsakani يحتاج الى تمييز مفرد wadanda duk suna ne bukatan tamyizi wanda ke tilo mansu kuma mansu bai ke zama قال تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا أحد عشر كوكبا قال كوكبا مفرد لي ومن شيء تمييزي أنا شيء شيء اللي ذمك آه تمييزي أنا إن عدة الشهور عند الله اثنتا عشر شهرا آه أجمع yawa ya to ai ƙa'ida ce ta ma na gaba ta yi daidai ba itila ne amma ku ba su uzuri gari yaƙi ne ba yaƙi suke ba wanda ke yaƙi ma ya yi katu ina yin ta shuhuri inda Allah na ashara shahara kaga nan shahar abin al-muhim dai shine kaga anan shi tamizin bai canja ba yana nan yadda yake mufrad mansub kuma wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran kaga shi ma shahar na nan bai canja ba nazama sha'iru qasidatan tatakawwanu min khamsatin wa arba'ina baitan kaga baitan shi ma ne tamyiz ne mufrad ko mansub eh nan bait jam'u taksir ne ko sai mu tashi akan tamyizul adad wa faɗi wannan wannan ƙa'ida ta shine dinna da malai ya faɗa mana anan تنبيهات خاصة بالعدد ايه شافي انا 70 دبيو آه. تو أمري سيأتي رأيتي إذا أردت أن تعرف العدد بأن إذا كان أسمع عدد عندك دون شيء كاوش ألف دلامه fa in kana murakkaban idan mai goyo ne urrifa sadrahu to na farkon bangaren farko shine zaka yi aka harshe Allah na hauja al khamsata ashara rajulan al khamsatu ashara wannan na farkon juzul awwal shi zaka mishi ta'rifi wa in kana mudafan idan kuma mudafin ne urrifa ajazuhu sai shi bangaren sa na biyu ba farkon ba bangaren sa na biyu aljuzu tsanin sa shi zaka tarihi na hau jaa salatatul rijali an allura kaga ai mubafun ne a salatatul rijalin ne inda mubafun ne to shi ar-rijal din shi zaka ma shi zaka ma kamushi al-dalamu allura ku ta misali ba to a sai ku ta misalin ba in ku ga abu zai rikice sai ku kawo misali shi da wannan misali ne idan misali shi ita in aratta an tu'arrifa al'adad bi an fa in kana murakkaban idan ba um mai goyo ne mai goyo shine goma sha ɗaya ɗin da sha biyu sha uku to in ka tashi shi bangaren farko a duniya awwal din warrifa sadruhu shi bangaren na farko shi zaka mishi tarihi tarihi sa sha biyar eh ka ce ja'a khamsatu ashara khamsatu ashara rajulan ja'a khamsatu ai maza ne da haka zai saba hamsa din za ta zama za ta zama wato ta mace hamsa to zai zama inda inda rajulan ne kace to idan ka saka mishi ta'arifi wannan tunda murakkab ne to na farkon sabarul adadin zaka ma zaka ma zaka ma ta'arifi kace ja'al khamsata ashara rajulan haka zaka fadi ta wa in kana mubafan in kuma mubafin ne wato shi shi ya zama kawai kawai kaman uku ne zuwa goma haka zaka ce dai ai ja'a hamsatu rijalin misali to in ka wuce ka shi ba adadin zaka ba ba shi ma'adudin zaka je kan ma'al da lamu sai ka ce ja'a talatatu rijali ja'a al khamsatu rijali ja'a khamsatu rijali an fahimta ko yawwa kaga wurin kai wa in kana ma'tufan in kuma ya zo da wawul abab alakani urrifa juz'ahu to duka guda biyu zaka mishi zaka mishi tarihi na hau ja al khamsatu wal arba'una rasulan in ya zama ka ka mishi wawul abab to duka bangarorin guda biyu sadar da adadin zaka musu al-dalam na hau ja al khamsatu wal arba'una rajulan na'am an gaba to gashi na wani abu da ya faɗa kuma shi ma ya ce inna ma jama'ul alif in kaga larabawa al'alf abuwan inna ma jama'ul alif dunal mi'a larabawa za ka ga wani lokaci suna yi ma alif din nan jam'i su zama ala amma ban da mi'a ban mi'a ba suka cewa mi'a ta ba ba suka ba suka ba fi qaulihim a maganar su indi arba'atu alafi dirhamin wa salatu mi'a dinarin man'an lil istiqali abin da ba ka wannan kawai saboda saboda gudun fiqalle shi da wani lokaci sukan kawo mi'atan wanda yake ganin shi zai iya ita kallon holistic path shi ke sai kawo ya ce mi'atan sai na uku ce i'lam ka sani annal afsah abin da fi fasaha a larabci fi shi ne ashara a shi ne ashara din alfathu ma'a ta'i wa taskini bidun ma'a ta'i shine wato kai mata fataha kace ashara in akwai ta'u wurin maza wurin maza kenan wajen maza da ba a galibi maza ne za ka kawo musu wannan taskin kuma ka mishi ka ka daure shi ne din bidoniya idan babu in in babu tawul ashra kaka ce asharatu an fahimta ba wani mamul bai gane ba eh to mu je yanzu misali bari mu kawo misali mu kawo misali kawai ita al-ashara din nan ta kalma maftuhatul ayn ne maftuhatul shin ne in yi lamba a ta muzakkar ne ta kalma kuma musakkaratul shin ce in yi lamba a ta muannas ce in ka lura ga aka cika ce ashara ta rijal shi ce ashara ta da maza ashara rijal asharatu rijalin shi rijalin din tamizin zai zama bil ibafa zuwa bil ibafa ce su kuma wannan maza mata afuwa shi kuma lalle ma zai zama wato musakkantul shi ne ce sai ka ce ashara yawwa ai wace i'lam anna al-afsah fi shiri ashara al-fath ma'a at-ta'i ina akwai ta'un kamar shi kamar ta fatha wa taskin bidunha kamar tasukuni in babu in babu shi إذا كان مفردا والعكس إذا كانت مركبة أما أكسي إذا مركبة إذا كانت مركبة نحو تلك عشرة كاملة تلك عشرة هكذا كي فطرة ولا ولا مفرد شيء والفجر وليال عشر wannan wannan wannan mufrada ce amma kuma mu'annas ce kaga sai aka saba inni ra'aytu ahada ashara kawkaban to kawo za ka ce ashara ta ba saboda kauka saboda murakkab ne amma kuma shi ne za ka mutu sarika shi ne saboda kauka ɗin namiji ne fan baje fata minhu filata ashrata aina ashra saboda al'ainu mace ce ainu mace ce amma kuma ka ga kad wafaqat lafzuha tafkira wata anidan ta dace da ainu kuma mace ce ta mata ce ashrata da yace la hamu yace alura cewa annal adada cewa adadi min talatatin ila ashara يكون تمييزه جمع قلة فيقال ثلاثة أشهر مثال آه مثالا لا ثلاثة شهور yana cewa a lura cewa adadi daga daga uku zuwa goma tamiz zai zama jam'u qilla ce jam'u tafsida ma na qilla fa yuqalu thalathatu ashhurin ka ce thalathatu shuhuri haka wannan wani wata fa'ida ce kawai da ya bayar wannan ai tarihi sun bayyana ko ya bayyana insha Allah sai a je a abin nan muka zo sai mu tashi wani tarifin adad da kuma al'adab samani al'adab samani shi kuma muje muje muje nasa nasa hukunci din kan mu zo sai waɗannan da mazajin ku je ku bi su in muka zo fasara su kawai mu wuce ba za mu ba za mu tsaya ko ira musu ba sai dai sarru kawai za mu shiga insha Allah ta'ala sai a duba in akwai in akwai tambaya ما شاء الله فابن بكر جل امام نادى ابن بكر صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الا تعالى بيا من باتم بالخير الا تعالى تنكر ودك الشر الا تبتدئ قد قمك الدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين